akwai siffofi na zati akwai siffofi na ma'ana akwai siffofi na aiki akwai siffofi na kaza haka dai sun karkasa siffofin Allah yace wasifatul fi'liya siffofi na aiki daga cikin siffofin Allah akwai siffofi na aiki aiki ne ko hiya hiya hiya sifatul muta'alliqatu bi mashi'atihi subhanahu su waɗanne siffofi ne siffofi na aiki hiya sifatu su ne siffofi almuta'alliqatu waɗanda ke ratayuwa bi mashi'atihi da son Allah subhanahu wata'ala duk wata siffa wadda ta rayu da mashi'a to ita ce sifatul fi'liya wa hiya naw'ani to su waɗannan siffofin sun kasu kashi biyu sifatun laha sababin ma'alumin akwai siffofin da adda sababbiya sananne suna da sababi me yasa Allah ya siffantu da wannan siffa saboda abu kaza muna tare mithlar rida kamar misali yarda haka dai Allah ke yarda ko ko akwai dalilin da ke sa ya yarda in an ka ce Allah ya yarda da wani kaga yarda aiki ne ko Allah ya ƙi wani, Allah bai son wani, bai ko bai son su wani, Allah na fushi da su wani, Allah na son su da sauransu, kaga waɗannan duk ayyuka ne, kuma duk suna cikin siffofin Allah ya siffanta kai ne da su, da yake mi sunansu da mu'tazila da jahamiya da wasu wane ne duk ba su yarda da waɗannan siffofin ba, ba a cewa Allah na fushi, ba a cewa Allah na yarda. ba a cewa Allah na so ba a cewa Allah na ki kuma duk ga nasoshi nan na Qur'ani da hadisai amma sai su yi musu tawili to siffofi laha sababin ma'alum waɗanda adda sababiyya sananne mithlar rida kwatancin yarda Allah wala yarda li ibadihi al-kubra Allah bai yarda da kahirci ga bayansa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kaga akwai wasu nau'in mutanen da Allah ya yarda da su to haka dai Allah ya yarda da su ko akwai dalili akwai dalili akwai wabasar da sun kai har sun ka samu yarda Allah kaga shine sifatul laha sababun ma'lumun alam tara illa alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim baka ga waɗannan da ke jibintakan mutanen da Allah ya fushi akan su ba su waɗannan mutane ne Allah ya fushi akan su yahudu haka dai Allah ya fushi akan su ko akwai dalili akwai dalili ma'adalla fallahu ta'ala Allah maɗaukaki idza wujida sababin rida in an samu sababbiya da ke sa Allah ya yadda da mutum radiya yana yadda da mutum kamar yadda ya ce ya yadda da sahabbai me an dalilin da ya sa ya yadda da sahabbai saboda kokarin da sun kai ga addini kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce in takfuru in kun kafirce fa inna allaha ganiyun ankum kar ku dauka kun cutar da Allah da wani abu Allah wadatacce ne ga barin wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda da kafirci ga bayansa wa in tashkuru amma in kun gode ma ni'imar da yayye muku alamar godiya shine ku yi e ku tsaya ku bauta mai yardahu lakum Allah zai yarda da wannan godiya gare ku ashe Allah na yarda ina fatar kun fahimta to wanda dukkan ga Allah ya yarda da shi kun ba haka saddan kawai Allah ya yarda da shi ba akwai dalili haka wanda Allah ya ce yayi fushi da shi ba haka kawai Allah ya fushi da shi ba akwai dalili haka in ka ji Allah ya ce yana son suwa ne akwai dalili in ka ji Allah ya ce bai son suwa ne duk dai akwai dalili ina fatar kun fahimta to waɗannan irin waɗannan siffofin su ne siffofi na sifatul fi'liya siffofi na aiki wasu fatun sannan nau'in siffofi kuma na aiki na biyu laisa laha sababin ma'alumu waɗanda ba su da wani sababi sananne kaga waɗancan duka suna da sababin da Allah ya sa ya siffantu da su go to akwai wasu siffofi su ma aiki ne na ubangiji amma su ba su da wani sababi sananne mithlan nuzul ila sama'id dunya kwatancin sauku wanda Allah kai ga sama ta duniya hadisi ya tabbata kullum in sulusun dare na ƙarshe Allah yana saukowa saman duniya me dalilin da yasa yaka saukowa saman duniya wani abu an kai wani abu ya faru to ka gani saukowa aiki ne ko ba aiki bane waja'a rabbuka wal malaku saffan safa ubangijinka zai zo zuwa aiki ne ko ba aiki bane me zai sa ya zo wani abu an kai ka gani kaga aiki ne amma kun babu wani dalili da zai sa yayi ina fatar kun fahimta shine ya buƙa filufin lailil akhar kamar sauku wadda Allah kai zuwa sama ta duniya lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya rage wa min sifati kuma daga cikin siffofi na fi'ili ma huwa sifatun zatiya akwai siffar da take siffa ce ta zati wa fi'iliya kuma siffa ce ta aiki bi itibarai ne da la'akari da waɗancan abubuwan guda biyu akwai siffofi waɗanda sun tara waɗannan siffofin guda biyu siffofin Allah siffa ne na zatin ubangiji sannan kuma siffa ne na aiki fal kalamu kaman magana Allah yana magana wa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya magana da annabi magana aiki ce ko ba aiki bace aiki ce eh kaga siffa ce ta zati fal kalamu sifatun fi'iliya magana siffa ce ta aiki bitibar ahadi yan an kai la'akari da ɗaiɗaikunsa lakin bitibar asali sai dai yan an kai la'akari da asalinsa sifatun zatiya siffa ce ta zati ina fatar kun fahimta la'anna Allah domin Allah lam yazal bai gushe ba wala yazalukum ba zai gushe mutakalliman yana mai magana ba lakinnahu ya takallamu sai dai yana magana ne bi ma sha da abin da ya so mata sha asada duk ya so kama sayati kamar yadda bayani zai zo fi bahatul kalami ga bahasi game da magana insha Allah ta'ala za mu cin mai zuwa gaba insha Allah wasdal hal ulama rahimahumullah malamai Allah shi musu rahama sun yi isdilahi ala an yusammu hadhihi sifati akan su kira waɗannan siffofin bis sifati fi'liya siffofi na aiki don in ka lura duk ayyuka ne la'annaha min fi'lihi subhanahu wata'ala saboda waɗannan siffofin duk aiki ne na Allah so da ƙi da yarda da hushi da sauka da zuwa kaga waɗannan duk ayyuka ne to akan hakan ga sai malamai sun kai istilahi sun kira su sifatun fi'liya siffofi na aiki kaga sabanin sifatun ma'anawiyya su wane ne sifatun ma'anawiyya na ma'ana kamar rayuwa kamar ilimi da masu kama da su ina fatar kun fahimta to wa'ala zalika to akan haka adillatun kasiratun akwai daluluwa masu yi min alquran daga qur'ani wa'anda tabbatar da tabbata waɗannan siffofin ga Allah mithla kwatankwacin fadar Allah tabaraka wata'ala da yace wa ja'a rabbuka Ubangijinka zai zo ranar ƙiyama, wal malaku da mala'iku saffan-saffan sun yi sahu-sahu, Ubangijinka zai zo, zo a aiki ne ko ba aiki ba ne, Allah zai zo. Da kuma a faɗar Allah da ya ce, hal yanzu runa ba abin da kafin rai ke jira, ai mayanta da runa ba abin da suke jira, hal mai ma'anan ma, ba abin da suke jira su kafin rai, illa an tati yau mul mala'ikatu sai mala'iku su zo musu, aw ya ce rabbuka koko ubangijin ka ya zo musu wata aya Allah ya ce radiyallahu anhum yadda Allah ta tabbata gare su waradu anu su ma sun yadda da sakamakon da Allah ya ba su kaga yarda sifa ce ta ta aiki wani wuri ya ce walakin kare Allahun bi sai dai Allah ya kyamaci zaburar su fa thabbadahum akan hakan ga sai ya sa musu nauyin jiki wa ƙalaƙo ma alƙa'idi ne ce ku zauna tare da mahu zama Allah shi abbai sun munafukai su fita wurin jihadi don ya san fitar su ma musiba ce don bari suka sai an shaye daga sai su jawo jama'a su dawo to shi yasa tun harko ya samu su nauyin jiki suna kawo ya kaga kare hallafa Allah ya kyamata kaga kyama aiki ne ina fatar kun fahimta wani wuri Allah ya ce labisa ma qaddaman lahum anfusuhum tir da abinda hannuwansu na gaba tir da abin da rayukansu na gabatar musu an sakita Allah alayhim saboda Allah ya yi fushi a kansu abin nan da sun ka aikata to Allah ya yi fushi a kansu wa fil azabihum khalidun kuma su masu dawama ne cikin azaba kaga waɗannan duka siffofi ne na Allah kuma shi ya siffanta kai ne da su to bayan Allah ya ce yana fushi yana kyama yana so yana yarda ni annaka na cewa a Allah bayyan waɗanga abubuwa ni annaka walaysa fi ithbati halillahi ta'ala naqasun babu nakasa bi wajhin min alwujuh da kowace ta kowace irin fuska babu nakasa fi izbati halillahi ta'ala ga tabbatar da waɗannan siffofin ga Allah wasu na ganin an an ce Allah ya so ko Allah na ƙi ko Allah na fushi ko Allah na yarda ko Allah na sauka ko Allah zai zo wannan duka an an nakasa Allah to shine malla yace babu nakasa ta kowace irin fuska cikin tabbatar da waɗannan fuskokin ga Allah bal hadha min kamalihi wannan ma yana cikin kamalarsa an ya kuna fa'ilan lima yuridu na ya kasance mai aikata duk abin da yake nufi. Wawula ya kalƙaun waɗancan mutane, almuharrifu na masu jirkitar da nasoshi, ya ƙulu na suna cewa, Ithbatu haminan na ƙasa tabbatar da waɗannan siffofin ga Allah yana daga tawaye daraja ta Ubangiji. Wali haza yanki runa jami'ar sifatil fi'iliya, saboda haka suke musu dukkan siffofi na fi'ili. duk siffofin da na shafi aiki ga Ubangiji irin waɗannan, irin so, yadda, ƙi, da fushi, da sauka da zowa duk sun musanta waɗannan siffofin. Ya ƙulu na suna cewa Allah ya jiyo Allah kan ba zai zo ba, da ya ce wa ja a rabbuka. To, ya za ku hastara wa ja a rabbuka? Sai su ce Allah ba zai zo ba, wala yarda kuma Allah ba ya yarda, wala ya kuma Allah ba ya fushi, wala ya karahu Allah ba ya ƙi wala ya hibba Allah ba ya so da sauran siffofin da da shafi waɗannan duk sun musanta su ga Ubangiji yunkiru na kulla hadhihi sifa suna musun duk waɗannan siffofin bid'awa da da'awar anna hadhihi sifati cewa waɗannan siffofin hadithatun kirkirarru ne wal hadith shi ko kirkirarren abu la yaqum ba zai tsaye ba illa bi hadithin sai da kirkirarren abu iri ne to Allah ba hadisi bane don haka bai kamata siffa ta ta zan hadisa ba wa hada batilun sai malla yace wannan tunani nasu banna ne la'annahu fi muqabalatin nas saboda sun yi tunani ne sabanin nassi wacce Allah na yarda shi Allah yace yana yarda to in kace a Allah bai yarda kaga ka saba ma nassin qur'ani to sanda duk tunaninka ko magana ka ko itikadin ka ya saba ma nasi karar na qur'ani me an hana wannan tunani naka bai yi ba la'annahu fi muqabalatina saboda ya saba ma nasi wa huwa badilun bi nafsi don haka wannan tunani nasu batacce ne ga ainihin kansa fa innahu la yalzamu min huduthil fi'l domin bai lizimta saboda faruwa aiki don aiki yana fararre huduthul fa'ili yazan bai fa'innahu yadda al'amari yake layar zama bai lizimta min huduthul fi'ili daga faruwa aiki huduthul fa'ili faruwan mai aikin don aiki ya zan fararre ba shi ke nuna mai aikin na shi ma fararre ba ne don haka in kun ce zakkuwa da sauka da yarda da ƙi da fushi da so waɗannan duk hadisai ne to zaman su hadisai ba shi ke nuna wanda ya siffanto da wannan siffa shi ma hadisi ba ne muna tare albahasar sadisu bahasi na shidda an al'akala cewa hankali wanga namu mu bil adama lama da khalalau ba mashiga gare shi fiye bil asma'i wasu sifat ga babin asma'i wasu sifat duk abin da ya shafi asma'i wasu sifat to abubuwa ne da ake tauƙifin su ga nassi ba a sa hankali gare shi kun fahimci abin da yake son ya ce ga abin da ya shafi asma'u was sifat to a tsaya ga nassi wanda an ka samo daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi amma bai kamata a sa hankali ba kaga waɗancan da na kore waɗancan siffofin gare shi bayan ga ayoyin Qur'ani kwalan kwalan sarahatan sun tabbatar da waɗannan siffofin me sun kai amfani da shi hankali to hankali amfanin hankali ya ja ka zuwa ga fahimtar nassi amma ‘yan hankali ya saba manasi to wannan hauka ta yi shi ya tare da hankali ya zama hauka muna tare la'anna madara isbatil asma'i wasu domin maza ga ya tabbatar da sunayen Allah da siffofin Allah a wani fiya ko kore su Allah sam'i ya dogara ne akan abin da an kajiya daga shari'a almasmu abin da an kajiya na shari'a kaga tabbatar da siffofin Allah haka da kore su to ba da hankali ake yi ba a'a ana tabbatar da siffofin Allah ne ko a kore wasu siffofi ga Allah da abin da an ka jiya ga shari'a fauquluna hankulan mu la ta hukumu alallahi abadan ba za su yi hukunci ga Allah ba har abada mu sa hankulla mu hukunta Allah menene daidai ga Allah menene ba daidai ba wace siffa ya kamata a tabbatar ma Allah wace siffa ya kamata a kore ma Allah amma da hankullan mu ba da nasoshi na shari'a ba to wannan bai yi ba falmadaru idan don haka mazagaya lokacin nan ga abin da ya shafi siffofin Allah da sunaye ne Allah sam yana akan abin da an kajiya ga shari'a khilafan lil ash'ariyya sabanin yan mazhaba ash'ariyya wal mu'tazila da mu'tazila wal jahamiyya da jahamiyya wa ghairihim da wasunsu min ahli ta'til da cikin mutane masu takaita masu bata siffofin Allah alladhina ja'alul madara waɗanda sun ka sanya mazagaya fi ithbati sifa daga tabbatar da siffofin Allah a wani biya ko kore ta alal agali akan hankali waɗannan duka da hankali suke amfani ga tabbatar da siffa da kore ta ga Allah duk siffar da hankalinsu ya kyautata sai su tabbatar shi ta ga Allah ko da bata zo cikin Qur'ani da sunna ba duk siffar da bata dace da hankalin ga tunanin hankalinsu ba ko da ta tabbata cikin Qur'ani da sunna za su kore ma Allah ita kaga ya nuna ba shari'a aka biya ba kenan eh faqalu suna cewa maqatadal aqalu ithbatu duk abinda hankali ya hukunta tabbatar da shi athbatnahu zamu tabbatar da shi sawa'un dada azbatahu Allah li nafsi Allah ya tabbatar da shi ga kansa amla ko bai tabbatar da shi ga kansa ba wa maqatadal aqalu nafi hakan ga duk abinda hankali ya hukunta kore shi nafainahu zamu kore shi wa in azbata Allah ko da ku Allah ya tabbatar da shi ga kansa to me an rana kaga kenan ba shari'a aka biya ba hankali aka biya kaman maganar da naga wani dan dariƙa yayi ana yawo da yar cikin abin ga yace wallahi ko manzon Allah ya hana maulidi sai sun yi to ashe kenan ba don sun manzon Allah ake yi ba ko manzon Allah ya hana maulidi yace wallahi sai sun yi domin babin so yana gaba ga babin da'a ya za ka so mutum amma baka yi mai da'a in ka na hubbuka sadiqan la da'atahu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u kana so mutum amma baka yi mai da'a babin so yana gaba ga babin da'a suna yin maulidi saboda sun da suka yi mai to babin so yana gaba ga babin da'a da'a da Allah ya ce a yi mai to su so ne to yana ka taba ganin an so mutumin da ba a da'a oh to shi na so kai kaga duk yanzu ina ya samu wannan tunani ga hankali na yi ba wani nasi gare shi na shari'a ba ta ko manzon Allah ya hana maulidi wala mu sai mun yi domin babin so yana gaba gaba ba da ce an ka mai da'a ba to to so yana gaba ga da'a don kana so mutum amma ba ka mai da'a to ina an ka taba yin haka nan ha to mu tahi wa ma la ya wa ma la yaqtadil aqd ithbatu duk abinda hankali bai hukunta tabbatar da shi ba wala nafiyahu haka bai hukunta kore shi ba hankali bai tabbatar da shi ba kuma bai kore shi ba fa akatharuhum da yawan su nafahu sun kore shi wa qala yace inna dalalatul aqali dalili na hankali ijabiya dalili ne ijabiya dalili ne mai mai wajabtarsuwa muna tare kenan duk abin da hankali ya dali duk abin da an ka samu dalili ne ta gefen hankali to wajibi ne a tabbatar da shi ba haramun ne a saba ma hankali to kaga yanzu inda hankali aka hukunta abubuwa to nasoshin shari'a ba su da amfani kenan ai qur'ani bai amfani ba sai a ba kowa ya aiki da hankali ne muna tare fa in aujaba sifa in hankali ya wajabtar da wata sifa asbatnaha sai mu tabbatar da ita mu ma wa illam yujibha in hankali bai wajabtar da sifa ba na faina ha sai mu kore ta shi yasa kaga ba su yadda a ce Allah na sama don hankalin su bai ba su Allah na sama in hankali Allah na sama to an yi mai makani to hankalin su bai ba su ana Allah makani ba to ba su san mu makani guda mun kawa Allah ba can sama yana can sama ko to su makani nawa su da sun kace yana ko ina makani nawa sun kai mai tunda ko ina makani ne ko ba makani bane hankali ke da ai don haka ba hankali aka aiki da shi ba shari'a aka aiki da ita to su tun nan shedan ya samu sa'a ya batar da su sun ka aje su ba da shari'a aka aiki ba da hankali aka aiki wa minun daga cikin su man man man tawaqqafi akwai wanda yayi tawaqqufi in in in ba a samu hankali bai tabbatar kuma bai kore ba to sai ya tawakkufi fa la yathbutuha ba zai tabbatar da abin ba ba zai tabbatar da sifar ba la'anna al'aqal domin hankali la yathbutuha bai tabbatar da ita ba lakin sai dai la yunkiru hakum bai musunta la'anna al'aqal domin hankali la yanfiya bai kore ta ba duk sifa wadda hankali bai tabbatar ba kuma bai musanta ta ba to shikenan daga cikin su su yan bid'a akwai masu tawakkufi waya ƙulu sai ya ce na tawaƙafu za mu yi tawaƙafi la'anna dalalatul aqali domin dalili na hankali inda haza eh inda haza gun irin wannan salbiya dalili ne na salbiya mun yau salbiya baya aiko eh sifofi na salbiya me sifofi na salbiya eh eh sifofi na salbiya siffofin Allah akwai salbiya akwai ijabiya mun yi su baya tun farkon maganar siffofi me siffofi na salbiya siffofi masu korewa kamar yaya eh ba waɗanda ba su dace da shi ba masu korewa siffa ce amma korewa take yi wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba azzalimi bane ga bayi kaga ya kore zalunci wannan sifa ta kore zalunci ga Allah ina fatar kun fahimta to sune sifofi salbiya masu korewa ijabiya ko masu tabbatarwa to ina yake la'anna dalalatul aqali domin dalili na hankali inda hadha gun masu wannan tunani salbiya dalili ne na salbiya idza lam yujib in hankali bai wajabtar da sifa ba yutawaqqafu za a yi tawaqqufi wala wala yunfa ba za a kore sifan nan ba ba a tabbatar da ita kuma ba a kore ta tun da mitun da hankali aka aiki muna tare fasara haula sai waɗannan masu irin wannan tunani sai sun ka zamo yuhakkimunal aqala suna hukuntar da hankali ne fi ma yajibu ga abin da yake wajibi a siffanta Allah da shi auyamta ne auyamta ne koko abin da yake hannuwa Allah ta'ala ga Allah madaukakin sarki da siffar da ya wajibi a siffanta Allah da ita da siffar da a haram a siffanta Allah da ita kamata ya kore ma Allah duk wannan suna dogara ne ga hankalinsu abinda hankalinsu ya kawata musu siffanta Allah da shi wanda hankalin bai kawata musu su kore kaga kenan ba da nasi na shari'a ake aiki ba fa ya tafarrawa ala qaulin hadha to yana rassantuwa akan wannan magana tasu annan maqatal aqadu cewa duk abinda hankali ya hukunta wasfallahi bi siffanta Allah da shi wasafullahi bi sai siffanta Allah da shi duk abin da hankalinsu ya hukunta ga hankalinsu daidai ne a siffanta Allah da wannan siffa to sai siffanta Allah da shi wa in lam yakun fil kitabi was sunna ko da ko abin nan bai zama cikin Qur'ani da sunna ba wa maqtadal aqalu duk abin da hankali ya hukunta nafyahu anillah ya kore shi ga Allah nafahu sai su kore shi ga Allah wa in kana thabitan fil kitabi was sunna ko da ko abin ya tabbata cikin Qur'ani da sunna muna tare ma'ana dai babu abin da suke hukunci da shi illa hankalinsu wale haza ya na saboda haka suke cewa laisa lillahi ayinu Allah bai da ido eh tajribi ayunina ba Allah ya tabbatar da ido ga kansa ba to kaga ido bai yi daidai da hankalinsu ba hankalinsu bai bada cewa Allah na da ido ba sai su ce Allah baya da ido wala wajhu haka Allah baya da fuska liwajhillahi inna ma nude muku liwajhillahi kaga muna ce da ku saboda fuskar Allah ya tabbatar da fuska gare wala lahu yadun haka Allah baya da hannu bal yadahu mabsudatani hannayensa shimfidaddu ne sun kace Allah bai da hannu walastawa alal arshi sun kace Allah bai daidaita akan al'arshi ba me daidaita akan al'arshi bai dauka akan al'arshi ba wala yanzu ila sama'id dunya haka Allah bai saukuwa zuwa sama ta duniya wanda hadisi ingantattu sun ka tabbatar kaga duk waɗannan nasoshin tunda basu dace da hankalinsu ba duk sun kore su wahum yuharifuna su suna jirkitar da nasoshi don duk waɗannan akwai ayoyi da hadisai da na tabbatar da su to ya za su yi da ayoyin sai su jirkitar da ma'ana ayoyin in sun aka ce yadullahi sai su ce baiwa Allah baiwa mai haɗa yadun da baiwa kuma hmm? kuma musamman ana maganar mubaya'a da baiwa aka mubaya'a ko da hannu innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aidi maganar mubaya'a ake yi da hannu ake mubaya wa yusammuna tahrifahum suna suna kiran wannan jirkitarwar da suka wa nasoshi tawilan suna kira ne tawili walau an karuda sun musanta waɗannan siffofin in kare jihadin musantawa na da sun kyamaci da sun yi inkari walau an karuda sun yi inkari inkara jihadin inkari na musantawa la kafaru da sun kahirta la'annahum kadzabu saboda sun ƙaryata kaga sai a dauka sun ƙaryata waɗannan ayoyin da hadisai lakinnahum yunkiruna sai dai suna musantawa ne wa yusammuna inkarahum suna kiran wannan musu da suka yi tawilin tawili to kaji dalilin da yasa ahli sunna ba su kahirta su saboda ba musu sun ba inkari sun kai na musantawa ba a inkari sun kai na tawili wa huwa inda na taharifin sai dai mu ahli sunna a wurin mu wannan abu da sun kai wannan jirkitar da nasi da sun kai ba tawili ake kiransa ba taharifun jirkitar da nasi ake kiransa to sai mu tsaya nan ko hmm a gani ka gani yan bid'a kuma suke kokarin kahir duk wanda ya ce Allah na sama su ce kahiri na su ya kamata a kahirta amma su ahalin suna saboda adalci sun yi musu uzuri ba su yi musu hukunci akan sun musanta na soshin ba tawili sun kai sai dai tawilin su bai yi daidai ba sai sun kai musu ba su kahirta su ba amma su kuma saboda ganganci zai duk wanda ya ce Allah na sama ya zan kahiri